بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانر الحميس جيكو bakwai ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 daidai da 24 ga watan takwas shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na goma sha ɗaya daidai a cikin littafin adabu talibul ilm na dubban ɗalibin ilimi na babban malami dr abdulmuhsin bin muhammad al-qasim babban limami kuma mai hudu ba a masallacin manzon allah sallallahu alaihi wasallam da ke garin madina kamar yadda na faɗa darasinmu na sha ɗaya zai fara ne a inda malamai sake da al-mabhathur rabi dama ya ce zai bincike ne guda kusan tara wanda suka shafi ɗalibin ilimi a ƙarƙashin kowane bincike zai faɗi ɗabi'ar da ake so mutum ya siffanta da su a wannan wurin kuma aisha ta zo to in an tashi na da magana da ke almabhathun rabi shi ne bincike na hudu da malam zai yi a wannan littafi a ƙarƙashinsa kuma zai fitar mana da gaɓoɓi da yake so mu fahimta a ciki ya gamo mana da su sallan dare da rashin riya rashin yin abu domin mutum ya rinka komai nashi domin Allah aje ya kammala mana ya zamto in kai ɗalibin ilimi ne to kana amfanar da da wasu mutane saboda annan sulasu na cewa khairun nas anfa'uhum linnas mafi alkhairun mutum a cikin mutane shine wanda yake amfanar da da mutane kuma amfanar da mutane shine yake zama rayuwarka ta biyu bayan ka mutu malamai suna cewa az-zikru lil insani ba'da al-maut umrun sani abin da ake faɗi game da mutum bayan mutuwarsa ita ce rayuwarsa ta biyu kun fahimci magana eh to Allah ka sa mu mutu alkhairi kuma ka tashe mu alkhairi ƴan uwan musulmi da suka mutu da kuskure Allah ka yafe musu ka hada mu aljanna tare da su mala yace wa fihi a cikin wannan bincike zai magana akan husnul khuluq husnul khuluq kyawawan dabi'u ana so mutum ya zama mai kyawawan dabi'u kasancewansa musulmi amma ya fi kyau ga ɗalibin ilimi saboda in kai ɗalibi ilimi ne to kai mai talla ne wani abu na san kai nagari ne kan sai har da kai wannan maganan ta kunshi abuwa da yawa ta kalmomi biyu ne har da kai guda biyun nan kadai to amma kuma sako ne mai girma ko eh kun kuma abu na gansi a ce har da wance mana an yarda ko ya ce anya abun nan a ce har da wance fa sai ka janci a to ku je a yi to wannan yana da alaka da ɗabi'unka da kake da su a yau da gobe as-sidq abu na biyu zai magana akan gaskiya Allah ka sa mu zama masu gaskiya imani da mu'amala sai na uku salamatu sadr shine kubutan kirji mutum ya zamto yana da wankakken kirji tsakakakkiya wanda ba ta dauke da wani datti na cuta akwai cututtukan zuciya wanda sun fi na jiki ma illa irin su hasada irin su keta irin su girman kai irin su kiyayya ba don Allah ba irin su soyayyan wani ba don Allah ba duk waɗannan cututtuka ne wanda ake so zukatanka su kubuta daga gare su inda kana so ka samu abin da ke wurin Allah karatun awa ɗaya za mu yi malam waiwaiji saboda a samu su ma su je a natsani ma in shirya ko babin farko ma ce husnul khuluq babin da zai magana kan kyawawan ɗabi'u malaman wani wurin ana ce musu makarimul akhlaq makarimul akhlaq ko kuma husnul khuluq da abu daya ne abinda malamai sun ta tattaunawa akan me ake nufi da wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Al-Istiqama Allah ya masa rahama ya siffanta abubuwan da a takeice malamai suka ce ana ce ma mutum mai kyawawan ɗabi'u ne idan yana da kafful aza da farko dai shi ba zai cutar da wani ba duk wanda zai hulɗa da ke ba zai ruwaito ta cuce ni ba ko ta mun abu kaza kun gane san ba za ka cutar da wani ba sannan wal'afu alaman zalamaka in wani ya zalunce ka ka iya yafe mishi ba yana kuma nufin ka bude kofa ka zama gaula a ita cutanka ba a'a sai ka toshe kofar sai ka yafe abin da aka yi kun fahimci magana sannan kuma suka cewa badlun nada da shimfida alkhairi ga mutane sannan wal amru bil ma'ruf da umurtan mutane da abu mai kyau wannahi anil munkar da hana su daga mummuna wancan badl din yana nufin kyauta da sakin da intilaqul wajh sakin fuska kun fahimta da ana kiran shi da al husnul khuluq waɗannan to su ne abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su har Allah ya yabe shi kamar yadda za mu ji a gaba. Mare ce makarimul akhlaq kun ji ya kira su da sunayensu na biyu ko? Makarimul akhlaq ɗabi'u na karamci wa mahasinul adab da kyawawan ladubba. An san kyawawan ladubba irin su kunya, irin nan kana tafiya da iyayenka ba za ka tsaya a gabansu ba, sai idan akwai abin da ake tana iya cutar da su a gaba. amma ba abin da zai cutar da su a gaba sai dai ka koma bayan su inda cuta to kai ka fara tara cutar amma ba cuta su su shiga gaba mahasinul adab kaman fara yi ma babba sallama da baki amma ba ka fara mika mishi hannu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in za a yi sallama alqalilu ala alkathir yan kadan sima masu yawa ko warrakibu ala almashi wanda ke ka abun hawaye ma wanda ke tafiya wasaghiru ala alkabir karami ya mababba to shi dalilin kawo wannan kenan karami ya mababba da baki ne ake farawa in ka ga babba ka fara gaishe shi da baki amma ba za ka miƙa masa hannu ka ɗauka kai sunna kai ba sunna kai ba sunnar ita ce ka jira an ya baka hannu kai ba sai ka bashi wannan galibi maza sun fi wannan kuskura sai mu ce je samu wanda ya haife shi mu al'adar mun ka fara miƙa babba hannu yana jin kaman yawwa kana jin kaman kai sa'an shi ne in ka je gaishe sai ka haɗa hannuwan biyu sai ka gaishe shi an yace yaro ya ya ya miko hannu sai ka mika in bai mika ba wanda kai a bakin ka cika sunnan ka samu lada an gane yawwa ana girmama na gaba kwarai da gaske sai malam ya ce bi bastil wajhi waɗannan kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya da ake magana bi bastil wajhi wanda ake da sakin fuska annan sulasula ya ce ma abi zarar gifari la ta haƙirar na minal ma'arufi shai'a kada ka raina aikin alkhairi shai'an komin kankantan shi walau an talfa a haka bi wajihin tsali ko da ko za ka ga ɗan uwanka musulmi ne ka haɗu da shi bi wajihin tsali da fuska ka sake masa fuska kawai sake musulmi fuska da kai allah zai iya sa ka shiga aljannar sanadiyarsa wa badlul ma'ruf da shimfida abu mai kyau wanda shari'a ta yadda da shi kaman sadaka ko kaman sada zumunci kaman sulhu tsakanin wanda suka yi sabani idan mutum biyu suka yi a sabani wancan ba ya kawo mana kisa ibn taymiya ba yace bai ga wanda yake taimakon jama'a da harshen sa da alƙalamin sa ba in ka san wasu suna gaba da juna sai ka shiga fagen sulhu anan ma shari'a ta yadda ko ƙarya zaka yi dan su daidaita zaka yi kun fahimci magana ce wallahi tallahi ba haka ranta ya so ba kawai dai abin ne yanda ya zo miki na san dole ke ma ki ji ba daɗi amma wallahi ba haka ita take nufi ba kuma ba haka take nufi kun fahimci magana sai ki goma can ki ce wance ni ko ina ganin abun nan yanda wance ta ɗauke ki da kin san abun da take faɗa bayan idan kina ga ba za ki ɗauki abun nan da zafi haka ba dan wallahi kullum sai ta faɗi alkhairin ki ta rasa inda kai shi ɗaya shiga tsakaninku kin ga kuma ƙarya ne ta tana can a fusace kamar wata kwangulab tana jira ta fashe to amma in da ka amfani da wannan kai sulhu tsakani Allah ya yarda kai rantsuwa da kuma rantsuwan da zaka yi a fagen yaki ko dan ka kubutar da yan uwanka musulmai ko ka tsorata kafirai sai kuma rantsuwan ƙarya tsakanin mata da miji duk da yanzu fa ana gane su da sauri saboda ka gane kai astaghfirullah ya halasta kawai da ya halasta amma dai ni man cikin wanda suke dauka wannan ruwaya sosai ne saboda zaka yanzu ko san koma zaka yi karin kamar ana saurin ganewa social media nan duk ya fallasa asirin au kan kai sa gida ma an san gaskiyar labarin abin da ka zo da shi da ne iyayen mu suka ci da buguzum yanzu duniya ta juya wa kaffil adha kun ga abin da na fara da kamewa daga cutar da mutane wallahu asna ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi qawlihi Allah yayi yabo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da fadin sa da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim kuma lalle kai annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi kana kan dabi'u masu girma Abdullahi dan Abbas ya fassara wannan al-khuluq ne da ma'anan addini sabai na ganin idan mutum bai da ɗabi'u masu kyau to addininsa akwai tawaya a ciki suna fassara ayan da ma'anan wa innaka la'ala dinun azim an gane ko to shine malai kawo wannan sai na biyu yace khiyarun nas zababbu a cikin mutane waɗanda suke mafiya alkhairi a cikin mutane man sune mutanen da jama'a bainat taqwa wa husnul khuluq mutanen da suka hada attaqwa tsoron Allah wa husnul khuluq da kyawawan dabi'u duk mutanen da suke hada tsoron Allah da kyawawan dabi'u to sune zababbun mutane a wurin Allah qala rasul sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya ce inna khiyarakum lalle zababbun cikin ku wadanda Allah yake so ya zabe su a cikin ku sune waɗanda ahsanukum akhlaqan wanda suka fi ku kyawawan dabi'u idan mu ce fika kyakkyawan ɗabi'a to ya fika samun soyayyar Allah kun fahimta Allah ka samu a cikin su muttafaqun alaihi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito Imam al-Bukhari hadisi na 635 sannan Imam Muslim hadisi na 2321 sai gaba ta uku da ake so mutum ya riska a cikin kyawawan ɗabi'u shine mala yace yudrikul mar'u bi husni khuluqihi darajat al'abidin mutum yana riska ta sanadiyan kyawun ɗabi'unsa yakan riski matsayi da darajar masu bautan Allah idan kana da ɗabi'a mai kyau Allah ta'ala yakan sanya ka ka riski lada irin na waɗanda suke bautan Allah sosai ko da kai baka samu daman yin bautan kamar yadda su suka yi ba an fahimta ko yace qalar rasul sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce innal mu'mina lalle shi mutum mumini la yudriku bi husni khuluqihi yana riska ta sanadiyan kyawawan ɗabi'unsa menene abin da yake riska yake samu shine darajatas sa'imi alqa'imi yana riskan darajar mutumin da as-sa'imi da rana azumi alqa'imi da darasallah Allahu akbar kun fahimta yanzu kawai ka sake ma wani fuska kai sadaka ka kyauta kai kaza sai wani ya azumin alhamis a yau kuma jau daren juma'a tashi duk da ba ina keɓe daren juma'a da sallah bane bid'a ne kun fahimci magana daren juma'a salata nan sallallahu alaihi wasallam shine so amma dai mutun ya sallah ya azumi da rana ya sallah da dare sai wani ya je kyautata ma wata dabba da bata da lafiya ko kyanwa ne ya dauka ya kai ta asibiti ya dan bata kaza koye kaza koye sulhu ko to sai Allah ce to da ladan azumin can dan sallan daren kai ma na wani kun yi daidai dan hakan an je lahira kika ga an dibo lada irin na masu sallan dare an baki an dibo lada irin na masu azumi da rana an baki kuma kin san ladan azumi ai ba a san ayyawan shi ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce azumi na wane ni zan biya ba wanda zai iya ga maka ladan azumi sai ran da aka je gaban Allah kawai dai Ka san cewa in yau kin yi azumi to yau din nan kin yi nesa da wutan jahannama tsawon shekara saba'in eh inda yau kin kin azumi to ki sani tsakaninki da jahannama yau an ƙara samun tazaran shekara saba'in tsakaninki da ita an fahimci magana to wani fa mutum ya zo kyautata kuma yi abin da Allah ke so da kyawun ɗabi'u sai kuma Allah ya kai ka irin wannan matsayin me yasa Allah ta'ala ke mana irin wannan tagomashin na farko yalwar rahamansa ko rahamansa ta yalwaci dukkan komai sannan kuma na biyu ya san mu ajizai ne in dai Allah zai bar mu sai keke da keke mun kawo aikin zuwa aljanna wallahi ba za mu iya ba wallahi tallahi ba za mu iya ba wallahi ba za mu iya ba sai dai Allah zai kalle mu da rahaman shi sai ya rage mana hanya kun fahimci magana in ya kalli zuciyar sai ya cika mana Allah ka cika mana mu da iyayenmu da suka riga mu da sauran musulmi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal ya ce qalar rasul sallallahu alaihi wasallam man Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce innal mu'mina lalle shi mu'mini na karanta na hudu zan tashi ko yace husnul khuluq kyawawan dabi'u ibadatun wata irin ibada ce wanda matsayinta a wurin Allah tuskilul mizana yawmal qiyama tana nauyaya ma'auni ra alqiyama kun san duk wanda ma'aunin sa yake aljanna ce makoma ko فأما وأما من ثقلت موازينه fa huwa fi 'ishatin radiya duk wanda ma'auninsa yayi nauyi to rayuwarsa yana cikin rayuwa yardadda ina ma'ana yardadda neman ta ba zai kare ba babu hushin Allah a cikin ta Allah ka samu na da rabo qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabata gare shi yan uwa ya ce ما شيء أثقل في الميزان المؤمن يوم القيامة من خلق من من خلق حسن ما شيء باب وانا أبو دذا أكاو أونا أفيلن القيامة سنة أترد وانا أبو أثقل في ميزان المؤمن يا كومي نوي أميزاني أما أون المؤمني من من خلق من خلق حسن في يدك يند ذا نو كاوا وان تبيئو سنويا يا ما أوني ba abin da zai nauyaya ma'aunin mumini a fili alkiyama kamar yadda kyawawan ɗabi'u za su yi. Mala ya ce rawahu Tirmidhi, Imamu Tirmidhi Allah ya masa rahama shi ya rawaito wannan hadithin. An fahimta. Sai na biyar ya ce, Husnul Huluk, kyawawan ɗabi'u, yajma'u khisal alkhair, yana tattara maka dukkan wata ɗabi'a ta alkhairi. Khisal, jam'i na hasla kun gane ko kyawawan ɗabi'u yana tattara maka wato wasu ɗabi'un na alkhairi a cikin zunubai akwai zunubin da idan mutum na yi to sai ka tarar da wasu zunuban sun da baibaye shi haka nan a cikin ibadu ma akwai ibadar da idan mutum na yi za ka tarar da wasu alkhairan ibadun sun da baibaye shi wanda ba zai yi ka yi ta ba sai wasu sun shigo daga cikin zunuban da ke janyo sauran zunubai akwai hasada duk wanda ke hasada duk imanin shi ne bari hasada ta shige shi to sai yayi ƙarya duk mai hasada yana ƙarya ko da ko mutumin kirki ne a wasu bangarorin akan abin da yake mahasada na sai katar da yana iya masa ƙarya sannan kuma tana janyo wasu zunuban kafin ita ta iya tsayuwa hasada to haka nan kyakkyawar ɗabi'a ita kuma in dai mutum na da ita to kuma sai ta janyo wasu alkhairan tare da shi an gane maganan to shine sai malam yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare ce albirru abin da ake ce managarta da alkhairi shine husnul khuluq a same ka kana da kyawawan dabi'u imamu muslim ya ruwaito to mun samu na farko ko eh saboda annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai akwai da duk sun musulunta sanadiyan kyawawan ɗabi'un shi irin su talha ɗan ubaidillah talha ɗan ubaidillah ya san annan sulasula ma bai imani da shi ba shi ɗan kasuwa ne neman kuɗinsa ya sa a gaba ran da ya shigo gari ya je annan sulasulan tun a maka annan sulasulan ya bayyana da awarsa ya zo ya ya ga gari a yamutse ana ta surutai ya ce me ke faruwa ya dawo daga tafiya aka ce ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi a bauta ma Allah da ba a ji shi ba a gani a bar gumaka ai kaza ai kaza sai ce shi ya faɗa haka aka ce ce to mana da magana ya san wanda yayi magana mana ba zai wuya zo da shirme ba yana tafiya tunaninsa zai je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga garin dai haka ne ƙara tambayar sai ce yaya kowa yau an rufe rumfa an da ana ta maganganu suka ce ai ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aka gaya mishi wancan magana sai wani ya ce shi abin da yafi bakanta mai rai ma yanda Abubakar yake yadda da shi sai ce kai jama'a ku tsaya wai kuna nufin bayan ya faɗa har Abubakar ma yadda aka ce ce to wallahi biyun nan ba za su haɗa kan ƙarya ba ni ne na ukun su duk abin da suka faɗa dai mutum biyun nan sun faɗa to ku kirga ni a na ukun su jama'a kun fahimci maganan to kaga wannan me ya janyo Talha ya musulunta wannan kyawun ɗabi'u shi yasa ya yadda to haka har a yau haka abin yake yake rayo yake tafiya Allah ka azurta mu da shi as-sidqu gaba ta biyu da malam da magana kai tace maganan gaskiya gaskiya a imani gaskiya a kudiri shine kudiri gaskiya a magana da gaskiya a aiki duk inda za a je a dawo ya zamto cewa baka sauka akan abin da yake gaskiya bane bahaushe ma da ya fahimci alkhairin da ke cikinta ba aya ba hadisi yace kai dai faɗa gaskiya komai taka ja maka ƙabiya kuma ka ta ganin aka ce gaskiyar shi ta ƙare sai dai a ce rana ba ta ƙarya sai dai me waɗiya ta ji kunya a lokacin kunya na da daraja ko na farko Allah ta'ala ce amara Allahu bis-sidq amara amara Allahu subhanahu wata'ala bis-sidqi Allah subhanahu wata'ala ya umurci duk wani mumini na gaskiya to yayi gaskiya faƙala ta yadda Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya kodin da kuka yi imani da Allah imani na gaskiya ittaqullaha ku kiyaye dokokin Allah ku bi Allah da taka tsantsan ta hanyar yin abin da ya umarni gwargwadon ikon ku da nisanta abin da ya hani gaba daya shine attaqwa a mafi kankafafi tsukun bayani wa kunu sannan a rayuwanku ta yau da gobe ku kasance ma'as sadiqina tare da masu gaskiya dan yana amfani kun fahimta eh yana amfani in ka rayu duwar da ka rayu za mu zo suhba as-saliha a gaba rayuwa da mutanen kirki annabi sallallahu alaihi wa sallama sauban yayi masa aiki yayi masa dawainiya sosai a rayuwa ta gida ta wahal halu haka ta yau da gobe ya zauna da shi tsawon lokaci yayi ma annabi sallallahu alaihi wa hidima kwarai har girma ya zo mishi manzo Allah sallallahu alaihi wa ta ranar da ya kalle shi kawai tausaya mishi ya ce sauban ya ce na'am ya ce ka faɗi wani abu da za mu yi maka mana kai ma ka san ba kai zaman banza da mu ba a duniyance kun fahimci magana me kake so a yi maka ya ɗan zamto fansho da garatuti na zaman da kai akwai wani abu da ranka ke so a duniya an muka yi maka burinka za ka ji daɗin ka zauna da mu sai ce akwai ya ce to faɗa sai ce yana son makwabtaka da kai ne a gidan aljanna ya ɗibo ta da zafi annan sulasa ce awa gaira dalik ya sauban sauban wannan na Allah ne babu wani wanda Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai iya baka nemi ko da hekta ɗaya ne a Abuja ba da wasu damman daloli da za a yi maka alat mai rikita kwakwalwa da su a gaba ka gidaje kaman guda uku a GRA na kowane 36 state da muke da su ya ce huwa za huwa za huwa za ni dai shi ɗin dai in zan samu ni dai abin ni kusa da kai aljanna yadda na rayu da kai nan ka araba mu a can shi da annan sulasa ya ce to shi kenan ka samu amma taimake ni da yawan yi ma Allah sujada da ita zan ma Allah ma giya ya baka kun fahimci magana to kun ga ya nuna me yawan yi ma Allah sujada zai je kusa da annan sulasa eh Allah ka sa muna cikin su wa huwa aslul iman wannan gaskiyan ko shine tushen imani imani bai zama inda ba gaskiya qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce wal imanu asasuhu sidq shi imani tushen sa shine gaskiya gaskiya ne tushen imani yan uwa wan nifaqu kun ga munafircin nan da ake sa mutun a wuta sannan a sa kafirai asasuhul kadhib ƙarya ke ƙarya ne tushen sa din munafiki sai kaga yana ƙarya Allah ya tsare mu don tsarkin sunayensa ya faɗi wannan magana a cikin madarijis salikin sai gaba na biyu mala yace as-sidqu yajma'u abwabul khair ita gaskiya shi gaskiya gaskiya da Hausa mace ce ko eh wasu an karanta Hausa cikin da Hausa kaman mace ce amma da Larabci namiji ko to shi ko ita duk wanda da yake daidan ne sai ku dauka bargwada Hausan garinku as-sidqu yajma'u abwabul khair gaskiya yana tattara ma mutum kofofin alkhairi Allah ka tattara mana mu ma qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce alaikum bis-sidqi na hore ku da yin gaskiya duk abin da za ku yi ku yi gaskiya a cikin sa kun gane ko na sai abu zan siyar na sai na da matsala an zan ce to wannan abin da ya gaskiya ga matsalan shi kaza motar nan taba bude injin dinta amma dai na san tana da nagarta ba ta da wani aibi kun fahimci magana ba ka zo ka ce ai folocom ne ba lalin ƙarya ne an fentin fanteka an fahimci magana ai eh mutum ya faɗi gaskiya imamu shafi'i ɗan kasuwa ne wata rana an yawa ya fita ya bar yaron shagon shi sai yaron shagon ya siyar da wata alkyabba a shagon akwai alkyabbobi na daga cikin abin da yake siyarwa to shi ya yi discount imamu shafi'i ya rage ma kayan kuɗi ashe yaron shagon shi bai sani wa tsohon farashi ya sani sai ya siyar mishi wani mutumin da ya siya zai fita da kasuwa imamu shafi'i ya dawo suka haɗa a cikin kasuwa suka gaisa sai ce wannan kaman kayan rumfa na ya ce ya ce nawa ka siya ya ce dirhami kaza ne sai ce to zo mu je suna zuwa sai ce mishi kamar misali dirhami goma ne sai ya ce ya siya dirhami goma shakila mai da shi dirhami takwas sai ce mai yaron ɗauko dirhami biyu ka bashi sai ce a aini ta mun na same ta da saukin yadda nake tsammani sai ce a mu ko ba ta mana ba don mun riga mun rage kuɗin kuma in ji magana ya ce mun rage kuɗin sau da haka mun lissafi mun ga ragewan shi ya fi ba a shiga tsananin da sai mun ƙara ba yanzu ya ce a'a ya ce wallahi sai ka hauci canjin ka baba mai adashi ta ce to karin adashi ne ai ba komai malam ya ce halal ne aga ta ce ta amshi yan cikon dirhamominta sai ce sai ga abu kun fahimta to kuma ba a ruwaito cewa imamu shafi'i ya talauce ba har ya mutu kuɗi ma ya ƙara yi sau da albarka daban tarin yawansu daban kuma ya danganta ta hanyar da suka zo Allah ka ba mu masu yawa da albarka manzala sallallahu alaihi wasallam fa inna sirqa domin shi gaskiya ko ita gaskiya yahdi ila albirri yana shiryatar da mutum zuwa ga nagarta zaka gan kana da gaskiya kana riga kowa hutawa yanzu wacce za ta yi ta ƙarya to ai na gaya miki din Allah 330 din nan zaki ga kaza sai a ta miki waya kina gaban kina ta fadi da tun da kin gaya musu gaskiya gaskiya abin nan ba zai yiwu ba dai na ga musu wani lokaci balan kiya ba haka zaki ce wallahi gaskiya na faɗa to sai an ji kin huta an yi na lokaci da an gama amma kin dinga ƙarya kenan kin dinga ƙarya har hudu da rabi kina ƙarya ko mala'iku na ta rubuta ki makaryaciya ita gaskiya guda ɗaya ce ko mutum zai ji haushinka kawai ga ya mai ita haka ake yi in ya gama jin haushinka inda ita ka faɗa zai dawo ya soka kuma duk wanda ya faɗa da kai akan gaskiya in har zuciyar shi ba duk mai faɗa da kai ne fa makiyinka ba eh wani yana da misconception ne abin da ya fahimta game da kai ba daidai ba ne da kuskure wani bai gane ba wani san rai ne amma ya gane to ne kana kan gaskiya in yana da rabo da wallahi zaka ga kun da kun haɗu kaman ba a yi a baya ba ku duba sabai ba suna sabani ba amma da yake dukkansu a kan gaskiya suke hukunta wajen sun ɓare har suka tafi a ɗinke suke ko sun yi saɓanin har ta kai ga yaƙi duk suna dawa su haɗe saboda duk zukatan suna da gaskiya to kuma Allah ka sa mu zama masu gaskiya to shine sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa innal birra ita ku shi ko nagarta yahdi ila aljanna yana shiryatar da mutum zuwa ga aljanna wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu mutum ba zai gushe ba yana gaskiya a imani da aiki da magana wa ya taharrar sidika kuma yana kirda don gaskiya hatta yuktaba har sai an rubuta shi mala'iku sun rubuta shi inda Allah a wurin Allah cewa siddiqan wannan mai gaskiya ne Allah ya yarda da shi wa iyyakum wal kadhib a ɗayan bangaren kuma ina a hirdinku iyyakum na hane ku wal kadhibi da yin ƙarya fa innal kadhiba to mun yin ƙarya yahdi ila al fujur yana shiryar da mutun zuwa ga fajirci wuce abin da Allah yake so kuma ya yadda da shi wa innal fujura kuma lallai fajirci yahdi ila nar yana kai mutun yana shiryar da shi zuwa ga wuta wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wato mutum ba zai gushe ba yana yin ƙarya wa yataharral kadhiba yana kirdadan ƙarya yana ma jama'a ko yana ma Allah hatta yuktaba har sai mala'iku sun rubuta shi an umarni an rubuta shi inda Allah a wurin Allah da cewa kazzaban wannan mai yawan ƙarya ne Allah baya son shi to daga nan mutum sai ga komai nashi ya lalace komai nashi sai rasa albarka in kasuwanci ne mutum ke yi sai ga kasuwanci ya rasa yadda aka yi kare wallahi rana ɗaya sai Allah ya karya mutum kaman ba a yi shi jiya ba kaman ba a yi shi jiya ba wani zai ga shi yanzu ya yi dukiyar da ba zai karye ba wallahi Allah bai so ya karya mutum ba ne wallahi a dare ɗaya kana ganiyan kuɗin sai a ce ga wata harka ta shigo za ka zuba ka za ka samu kaza ba za ka san sanda za ka suna na kuɗin ba sai sun shige ka ji an ce duk fraud ne an tashi da ku sama ko ka ji an ce gwamnati ta canza ministan wuri kaza ɗin yanzu kuma sai kun jira ana jira ka ji an ce a shi ma ana binciken shi yanzu ba ogan naku da zai ba ku ma shi kanshi yana prison ballantana ya muku sainin daga can kuma ya bar kujeran kenan kun tafi sai ka ji mutum yana to a ya faci bashin kaza sai ka ga masu bashi na sallaba daga nan zaka ga kaf mutum ya kasa musu da zaka tambayi mutum yaushe talauce zai ce ba ban sani ba amma dai shekara kaza na shiga matsala ka kiyaye Allah wallahi ka kiyaye Allah an gane ko to kama haka kuma Allah ke arziki Allah kai mana arziki ka tsare mu da matsala malice qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce fasidku baridul iman Allahu akbar kun ga gaskiya baridul iman shine dan sakon imani idan aka ce barid ita ce dabban da ake daura ma sako kun gane kamar yanzu muna da yan post office ba irin da ga DHL din nan da za ka ba da sako a ce an kai maka yau ɗinnan ya zo daga ƙasa kaza ko yanzu yanzu an kai gari kaza to ita gaskiya ta ce ‘yar sakon imani in dai mutum na da gaskiya to za ga shi tare da imani ba zai yiwu ka sami imani kuma baka da gaskiya ba shi ne abin da ibn qayyim ke nufi wa daliluhu kuma shi ke nuna imanin mutum shine hujja na mutum yana da imani wa markabuhu kuma shine abin hawan imani sai imani ya ga gaskiya yake zama wa sa'iquhu kuma shine direbansa shike ma imani jagora wa qa'iduhu kuma shine shugabansa an gane ko wa hilatuhu gaskiya ita take ma imani ado wa libasuhu kuma ita ce tufafin imani idan mutum bai da gaskiya to za ga shi tsarara wanda ba zai zama abin so ba a wurin mutane in mutum na da gaskiya wato hatta a kasuwanci ku kula da kyau za ku gani mutumin da ke da ha'inci da rashin gaskiya a kasuwanci zai ko yana kwashe-kwashe yana haɗawa kuna ganin shi lafiya lau ran da tashi karewa sai gadi ta ƙare mishi amma wanda ya tsaya yake inganta kasuwancinsa yake yi da gaske to za a zo a gano shi gano wanda za ka ga habbe da lokaci ku kula ku ga ko mai gini ne wannan aka sanye gini yana da kyau gininsa yana fita baya tsagewa baya kaza sai kaji wani ya ce shi ba zai iya fara gini ba sai wani nana da za ka kira shi kaji ya ce an kira shi abuja ana jiran shi a sakkwaton ya gama wannan gidan ya haka wani mai gini ya faro daga birki da miƙa ƙasa aka da miƙa bulo Wala yanzu gidajensa ba za su kirgo ba gidajensa sai ya zauna ya lissafi su ya ce da kaina na fara sana'a saboda me ya ce yanzu akwai manyan mutanen da 'yan kasuwa ne sun saki duk kasuwancinsu dukiyarsa a hannuna take iyaka jin ce musu za mu sai kaza za mu gina kaza za a samu kaza riban zai iya kaiwa kaza zai iya in an gama zan tattara komai ce ga abin da na kashe ga abin da na yi a bayani dama a riba sun ce za su ban kaza in suna son kuɗin su su amsa su ban nawa in suna so a juya su dawo da shi ni ma in cira nawa ce da nawan ne yanzu ni ma na zama wani abu har ina da yara me ya ja mishi gaskiya da cuta yake da tuna an watse mishi kun fahimta Allah ka sa mu zama masu gaskiya malai ce bal huwa lubbuhu kai gaskiya ita ce ma tsokan imani ya ce khalisu huwa kasa ko shine tsantsan imani tsokan imanin kenan wa ruhuhu kuma shine ruhin imani duk ai duk motsin da mutum ke na sallah da kaza in dai bai da gaskiyar imani a ran shi ai kaga an yi ba a yi ba to sai nan ku yace salaka abubakar ne siddiq sayyidina abubakar Allah ya kara yadda a gare shi ya bi ya riki hadal khuluq wannan dabi'a mai kyau arrafi wanda take ɗaukaka darajar mutum sai na abakar ya bi hanyar gaskiya da kyawawan ɗabi'u fa ajma'at al'umma ala talqinihi bis siddiq da wannan ya sama al'umma gaba ɗaya ta annabi sallallahu alaihi wasallam suka haɗu akan lankada masa suna as-siddiq mai gaskiya kun fahimta shine mai gaskiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyarsa da ya gani ya sa yadda da shi a komai nashi a komai nashi har a cikin gidansa ba wai daddiyarsa na na Aisha radiyallahu anha uwar muminai uwar mu ko ba dan ita kadai ba hatta na na Fatima radiyallahu anha da za aurar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar su ya wakilta ya ce ku shiga lamarin auren Fatima mai kuke ga za a yi suka ce a sayyidina Ali ya je ya kawo kuɗi a sai mata kayan ɗaki ashe ana kayan ɗaki kun fahimci magana to kuma ba na ce a matsa ba ne yanzu mala kansu na turiri yana hayaki mata ya tsara wanda ya sami iko kyautata Allah zai biya shi ba laifi ba ne a muhalli shahid annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ya a sayyidina abubakar sayyidina aliyu je ya kawo kuɗi da ya je bai da kuɗi sayyidina aliyu sulken yakin sa ya ɗauka da ya tashi shi kuma sai je sai da shi a wurin da ya san za a siya da daraja ina ne sai tafi gidan sayyidina usman ya ce masa ina Usman radiyallahu anhu da Allah ina so ka siya silken yaƙi na ne sai sai na Usman ya ce a gobe ko jibi fa jihadi na iya tasowa wannan silke mai daraja ta taso da me zaka fita yaƙi me zaka iya ce mishi kaji kaji abin da ya taso zan saida ne sai ce to nawa zaka siyar mun kai ciniki sai sai na Usman ya ce to bani ya bashi sai ya ɗauko kuɗin misali ya ce miliyan goma sai bashi miliyan goma ya amshi silken ya ce yanzu sulki ya zama na ya ce ce to ga kudinka ya amsa yana juya ce to dawo da ya dace to kuma ga gudunmuwa na na auren sai maida mai da miliyan goma a sha na ba da gudunmuwa kuma Ah, za a zo inda zai muku ɗaci yayin haka yanzu za ku haƙura shi ma ku ji ko ya ce to ga gudunmuwa ta da nake so in faɗa muku da a takaice ku gane gaskiyar sai na abakar ake magana to annan sallallahu da aka kawo nan kuɗin ya ce gaba ɗaya ɗauka a ba sai na abubakar ku karanta hukumatin minar tarih duk za ku ga waɗannan bayanan ya ce a ba sai na abubakar ya ce kaje ka ga mena na fatima take bukata kai mata kaga gaskiya zai sa kai haka da mutum kun fahimci magana to wannan shine dalilin sa aka haka samun suna as-siddiq kuma gaskiyar sa na imani lokacin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam sama ita ce dalilin da yasa suka samu as-siddiq qala an-nawawi imam an-nawawi Allah ya masa rahama ya ce ajma'atil a'imma dukkanin jagororin malaman musulunci sun haɗu sun yi tarayya ala tasmiyatihi akan sanya masa sayyidina Abubakar suna da siddiqan cewa shi mai gaskiya ne kuma Allah ka samu cikin su sai na hudu shine ibadatu siddiqi min ashaqqil ibadati fi hadha al-asr malan dan zamani yace ibadatu siddiqi kun ga ibada ta yin gaskiya ka zama mai gaskiya to wallahi ka sani bai da sauki min ashaqqil ibadat yana daga cikin ibadu mafiya wahala fi hadha al-asr a wannan zamanin yanzu ma ko a gidanku ne kike da gaskiya wallahi sai an tura ki baya in kin ga an zo an leke miki to kina da kumban susa ne amma ce yau baki da nerori ko attaura da injila da zabura da qur'ani kika hada aka ki haddace bukhari da muslim wallahi sai dai su kalle ki sai dai wanda Allah Allahumma illa yan kadan dan akwai gidajen da har yanzu suna nan da mutuncin su da alkhairan su ba duka aka zama ɗaya ba amma dai a mafi yawan irin al'ummar da muke rayuwa to in dai mutum na da gaskiya wata tsiyan ma za a shuka sai an gama za ka ji labari kuma a gidanku saboda an san kana ji a ce zai lalata komai wannan tana ji komai sai yanzu nan za ka ga ta ce yanzu an ce za a yi wannan waye ke rayuwa a kayan da rayuwa ta yi wahala yanzu ta ce miki wani haramun ne kaza wadda kawai an gama a gaya mata in ta zo shi kenan ba ta zo ba dai mu ba za mu iya ba haka suke faɗi mu ba za mu iya ba da gaske ne shi ma mala'ika shi amma mala'ika zai iya ɗaukar ranki mala'ika zai iya ɗaukar ranki kuma wallahi saukin fitar rai yana samuwa ne da yi ma Allah da a duniya gara ma ka wahala ka biya Allah ka samu saukin fitar rai akan mutum ya biye ma ran shi kuma sai an zo ya rinka kakani kai Allah ya mana tsari to mala yace yana da wahala a wannan zamanin dan wallahi baka da gaskiya ka sha wahala ko a ma'aikata ne sai ka dace ku posting din shi kauye ku mai transfer wannan zai matsa mana mun wa mu ba musulmai ba ne wai za a yi mu rayu a wannan lokacin da rayuwa ta yi tsanani ba ce ko liƙa mai shardi kawai a ba shi koyiri shi ma ya san da zai shi kenan duk yawanci haka ake amma sun manta Allah yana madakata wa idza aradta an ta'rifa mashaqqataha idan kana so ka san wato wahalan da ke cikin gaskiya irin zamanin nan wa ikhfaqi kasirin da baci ko matsala na da yawa minan nasu fiha na mutane masu yawa a cikin ta lalace wanda mutane suka yi a cikin matsalan gaskiya falhad zalika fi usbu'in wahid ka tsaya kai tunani ka lura da haka kawai a sati guda kawai ki kalli office din ku ki kalli unguwan ku ki kalli gidan ku ki kalli abokan ki kawai kai mulahazan yanda ake abu da gaskiya zaka sha mamaki zaka sha mamaki na taba siyan mun taba siyan manja muna boarding school ba taɓa mantawa ba manja muka siya da muka je muka sa za mu dafa abinci a wuta kawai sai muka ga tana tausa manja kan ba soya yake ba wala sai rinka tausa kamar ruwa da muka ɗauka muka je muna shan kwana mai sai da manja yana ganin mu kawai sai ya buɗe akwatin shi ya zaro kuɗin mu ya rike hannun shi muna isa ce karbi kuɗin ku ustazai tun kan mi magana ce ga kudin ku aje mu abuna kwa ya san ba mu ma face mai ga abin da ya kawo mu amma ku amshi kudin ku ku tafi kaga ashe yana sane yana sane kuma ya samu wanda ya raina mu kura shikenan ya danne shi to kai wannan mala ce na sati daya kam tasma fihi min min kadibatin kaga ƙarya nawa zaka ji an yi ma ƙarya nawa wani wani wani bawan Allah a Kano ya ce wallahi ya fito daga jigawai ga abokin shi mai obatakin da mota fi sai ga abokin yana overspeed gudun ya yawa sai ya ciro waya kawai sai ya kira shi yana so ya mai magana ya rage gudu gashi a bayan shi yana ɗauka a wani ya kwana wallahi ina abuja ne ya sa ka ji ni shuri gafa shi yana kallon shi ya ce ma laula sai na daga kafa saboda kai dan da ya kalli miro na tsakiya zai ga mota ta a bayan shi ya ce ga ni gashi ina kiran shi ya ciro wayan ya zaro yana kallo ce wallahi ka ji ni shiru ko kwanan ina abuja ne wallahi ka kuma yana can wuraren mai sunan shi gaya ya fito daga dutse ya ce ce wallahi ya ce wallahi yana yana yana abuja ya ce subhanallah kawai ce sai ya daga kafa ya ce to Allah kiyaye hanya Allah dawo da kai lafiya kawai tsinka da shi da abokan shi da suka yi motan dama da tare suka gaji kawai sai suka yi shiru ya ce malamin kai minti biyu ba ne ya magana saboda ba wanda ya expecting shi zai wannan karya ya ce ba wanda ya expecting ya ce ni ma la'awun da ya kashe min jiki yadda ya karya ne yanzu da ya hatsari a gaba fa kun fahimci magana ya ce bai tsoron karyan ne yana kan wannan gudun yi wannan karyan Allah ya jarabe shi ba malami ba ne amma butumin kirki ne wala sai da idan shi ya ja ya ce wala ni tsoron da na ji masa kenan to haka haka muke in ka fara da za ka bi wannan za ka sha mamaki za ka sha mamaki wata mata ta ce wallahi duk sanda ta ji mijinta ya yi rantsuwa ta rantse da Allah ta san ƙarya yake wallahi haka ta ce ta ce inda ta ji mijinta ya ce wallahi to ta tabbatar ƙarya ya faɗa don bai rantsuwa sai ya ƙarya in yana da gaskiya ta ce ba zai taɓa ma rantsuwa ba kowaye kai amma da ta ja ce wallahi talla ce to an yi abar mala ce yakbahu bi talibil ilmi an tuktaba alaihi kadhibatu yakbahu yana zama abu muni matuka bi talibil ilmi to boy ruwa ne iko sai Allah yana zama abu mai muni bi talibin ilmi ga ɗalibin ilimi an tuktaba alaihi kadibatun a rubuta cewa shi makaryaci ne al'amar ya lalace an fahimta Allah ka tsare mu don tsarkin sunayenka ala ibni hazamin ibni hazam Allah ya masa rahama ya ce la shay'a akbahu min al jama'a ba abin da ya kai ƙarya muni wal kadhib kuma ita ƙaryan nan mutawallidun min al-fujur ana haifanta ne tana samuwa ne daga fajirci in ba mutum fajiri bane ba zai ƙarya ba an gane ko waljubun da ragwanta waljahal da jahilci da wauta duk wanda kaga ya ƙarya to akwai waɗannan abu uku tare da shi amma ba fujur bane aljawri ne ko haka kalmar take ba fujur bane sai yanzu na lura muwallidun min aljawri alzulmu shine aljawr ƙarya tana samuwa ne daga zalunci duk wanda ya ƙarya ya zalunci ko ya zalunci kanshi ko ya hada zaluncin hadda waninsa in ma duk ba wanda kai in ba wani kai ma ƙaryan ba to kai ma kanka so da ka cinye kyawun ayyukanka da kanka wal jumun da tsoro na ragwanci wal jahal da jahilci ko wauta mala yace li annal jubna domin ragwanci da tsoro yuwallidu muhanatan nafs yana haifar ma mutum da tozarci na zuciya rauni na zuci wal kadhibu shi ko mutum makaryaci ma mahinun nafsi mutum ne wanda yake da walakantaccen rai idan mutum na karya sai ga dubbe da mutunci a idan jama'a sai kaga kanin kanin shi sai ce wallahi yayin karya yake yi ko ba haka bane wani ma yana ƙaryan ka aka kalle shi daga murtsa baki mutuncin shi ya riga ya zube kun gane magana wani kuma sai ka ga manyan mutane ne amma ɗansu da suka haifa da ya zo wuri sai su kasa motsi me yasa ba su da gaskiya shi yana da gaskiya ba'idun an izzatiha mutum yana yin nesa da buwayar rai ƙarfin rai idan mutum makareci ne to yana yin nesa da ƙarfin rai da wuya ka samu makareci yana da ƙarfin hali al-mahmuda irin wannan karfin halin wanda a shari'ar musulunci abin so ne abin yabo to sai gaba na uku da ake son din musulmi musamman dalibin ilimi ya zamto yana da shi shine salamatus sadr kubutan kirji tsarkin zuciya ya zamto zuciyar mutum babu keta babu mugunta babu girman kai babu hasada kun san zunubai zunubai na gabban jiki suna fin sauki a wurin Allah fiye da zunubai na zuciya kaman shirka kun ga da zuciya ake yin ta kaman hasada kun ga da zuciya ake yin ta waɗannan duk su ne abinda suka kai shaidan gidan wuta an fahimta to waɗannan zunubai ne waɗanda da jiki mutum baya yin zunuban da suka kai su girma to shine sai malam yace imtadaha Allahu khalilahu Ibrahim alaihi salam bi salamati sadr imtadaha Allahu Allah yayi yabo mu ma Allah ka yabe mu waye yaba khalilahu Ibrahim badadayinsa annabi Ibrahim da me ya yabe shi bi salamatil qalb da cewa yana da wankakkiyar zuciya yana da zuciya wankarkiya wadda ba ta da datti faƙala sai Allah yayin da Allah subhanahu wataala ya ce wa alaikum salam id jaa rabbahu bi qalbin salim tunama al'ummar ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tunasar da al'ummar ka game da annabi Ibrahim id jaa rabbahu a yayin da ya zo ma ubangijin sa bi qalbin salimin da zuciya kubutacciya wankakkiya qala al-imam ibn al-qayyim a ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce wala tatimmu lahu salamatuhu mutlaqan baz ba a cewa zuciyar mutum ta samu cikan kubuta ta gaba daya hatta yaslama min khamsati ashiya hatta idan zuciyar mutum ta kubuta daga abubuwa guda biyar sai mu rike su ba a ce ma mutum yana da tsarkin zuciya sai ya cika abubuwa guda biyar a zuciyarsa na farko ma'ana sai zuciyar ta kubuta daga abubuwa biyar sai ta kubuta min shirkin yunaqidut tauhid kun ga maganar da nayi dazu ko sai ta kubuta daga shirka wanda yake iya warware ma mutum musuluncin sa gaba daya mun karasha karantawa da ku ayan suratul tauba da Allah ke ce ba wasu yan wuta ne su alhalin dazu suna cikin imani la ta tadiru kad kafartum ba da imani kun kaga lalacewar zuciya ya fara jan musu na biyu sai zuciya ba a kiranta da ta kubuta har sai ta samu ta kubuta wa bid'atin daga yin bid'a irin bid'an da tukhalifu sunna wanda ita take saba ma shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kaga an iya yin bid'a to sai da aka kashe sunna sannan aka yin bid'a eh in kuma kaga ana bid'a to an kashe wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar sannan aka iya yin wanda ba shi ya koyar ba amma inda an san shari'an shi to ba bukatar sai an yi kirkira an kawo na wani da an bincika za a ga me ya koyar a inda ake yin abin da ba nashi ba mun samu nawa biyu sai ce wa shahwatin yukhaliful amr sai zuciya ta kubuta daga irin sha'awa na san rai wanda suke saba ma umarnin Allah da manzansa ai akwai abin da ran mutun na so amma Allah bai so ko su ne abubuwan da har Allah ta'ala ma ya ce duk wanda ya iya hana kansa to shi kuma ya alƙawarin zai bashi aljanna wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil mene 'anil hawa sai ce a gaba fa innal jannata hiya al-ma'wa Allah ka samu ne mun samu nawa kenan uku sai na hudu yace wa ghaflatan wa ghaflatin to zuciya ba ta kubuta daga waɗannan cutuka har sai ta kubuta daga ghaflatin wato rabkana shagala wanda yake tunaqidu dhikr take warware ma mutum ambatan Allah mutum ya koma ya zama dan duniya kawai bai da lokacin ambatan Allah duk abin da yasa a gaba kawai yana da alaka da duniya ne bai da alaka da lahira shine gafala iktaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ga mutum na kusantan kabari amma kullun raya duniya yake bai san da ake raya lahira ba to wannan kam ya shiga uku so uku wa hawan kuma sai zuciya ta kubuta daga hawan shine san rai yunaqidut tajrid wal ikhlas wanda yake warware tsantsanta bauta da kuma yin bauta domin Allah kun fahimta sai mutum ya iya zaba abinda Allah ke so na bauta ya kyale wanda ba shine ba ma'ana yi shi da gaske sannan kuma na biyu ya zanto ya yi shi domin Allah sannan ne da a ce kalbin salim sai mala ya ce wa hadihil hamsatu kun ga waɗannan cututtukan guda biyar kun ga cututtukan nan guda biyar shirka bid'a sarrai gafala sarrai irin na bin abin da ba shari'a ba to waɗannan biyar ɗin hujubu anillahi wallahi suna sha makance mutum daga Allah suke hana mutum ya samu abin da Allah ya tanada na rahama duk wanda ma'ana suka harbe shi to ba shi ba rahama Allah kai mana tsari na biyu al'amalin saliha wannan ayyuka na kwarai da mutum ke yi na bi'atun min salahil qalb suna bubbugowa ne daga kyan zuciyar mutum in kaga mutum na aiki mai kyau zuciyarsa ta yadda yayi ne yanzu nan da kun so wasu kudi za su yi suna gidan biki ba wanda zai ce dole sai ta zo nan ko ba haka bane wata na can ma Allah kadai san ina take yanzu to amma saboda ranka na so sai ka lizumta mishi abin da kake so to duk abin da kaga mutum ya ta'allake masa sai da zuciyarsa ta so abin sannan ya iya yin sa shine abin da yake nufi shine ce to ayyuka na gari su suna bubbugowa ne daga tsarkin zuciya saboda wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih baka shuka gero ka girbi dawa an fahimta sai ce wal muslimu shi ko duk mutum musulmi na kwarai yas'a zaka tarar da shi indai musulmi ne da ya san ciwon kanshi to zaka tarar da shi yas'a yana kai kawo yana kokari shine yas'a yana aiki wa allaysa lil insani illa wa annas mene sa'ayahu shine yas'a shi musulmi zaka ji shi yana aiki yana kai kawo li salamati qalbihi akan duk abin da zai gyara masa zuciyarsa ta kubuta duk abin da zai gyara mai dabi'u musulmi na kwarai zaka ga yana yi azumin nan ne karatun qur'ani ne nisantan zanubai ne ta kowace fuska kokarin da'a ko ta yaya shi dai sai zuciya ta gyaru wa salamatul qalbi shi ko kubutar zuciya da kyawunsa fi fi tat'irihi ta hanyar ƙoƙarin tsarkake zuciya mimma ya alaƙu bihi min al-ma'asi na daga yana daga yana da ya abin yake ne wa salamatul qalbi fi tathhirihi mimma ya alaƙu bihi min al-ma'asi kuma zaka tadda shi yana ƙoƙari wurin fi tathhiri qalbihi ya ga ya tsarkake zuciyarsa mimma ya alaƙu bihi na daga abinda zuciyar yayi rataye da shi min al-ma'asi na saban Allah cikon wancan maganar ta baya ne kun fahimta ko sai ce ƙala anas bin malik anas ɗan malik Allah ya masa raha ya ƙara da gare shi ya ce a ta jibril rasulallahi sallallahu alaihi wasallam mala'ika jibril ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yal'abu ma'a gilmani alhalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da wasu yara guda biyu fa akhadahu fasara'ahu ma'al gilmani da yara afwan ba yara biyu ba yana tare da yara yana wasa malaika jibril ya zo ya same shi ma'ana tun yana karamin yaro lokacin fa akhadahu sai ya kama annabi sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu sai ya kwantar da shi ta baya ta keyan shi in an ce sara'a shine mutum ya kwanta ta bayan shi ba ta gefe ko ya kifa ta ciki ba kun gane kamar ana kokowa ba ana sa mutum kafa ta bani sai a danno kirjin shi ba sai gadan bayan shi ya fada kasa haka ne ko to shi ne sara'ahu sai ya kwantar da shi ya fassara ni a ƙasa ya yi bayani a ƙasa ya ce mene farahahu sai ya jefar da shi wa alƙahu ya kai shi ƙasa ala ƙifahu a kan ƙeyansa mana ya kwantar da shi kamar da ke kwantar da yaro in zai bacci amma ta baya sai zamto cikinsa na kallon sama me zai faru fa shakka an kalbihi sai tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yara suna kallo fastakhraja alqalb sai ga malaika jibril ya fito da zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fili suna gani fastakhraja minhu alaqatan sai manzo Allah sai malaika jibril ya fitar da wani gudan jini a cikin zuciyar shi ma ya fassara a ƙasa yace aqita atudamin jamidin ya fitar da wani yanki na jini daskararre daga cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya fito da jinin sai nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam faqala yace da shi hadha hazzu shaytan mink wannan shine raban da aka halitto ka tare da shi na shaydan a jikinka sanda aka halice ka wannan rabo ne na shaydan da zai zo ya ziga ka kai kaza kai kaza kai kaza da zai sa ka na dama tunda kai dan gata ne za a baka sako an turo ne in cire shi yace hadha hazzu shaytan wannan hadisi ne ingantacce kwarai da gaske hada hazzu shaytanu minka yace wannan shine rabon shi da gare ka shi ma ya sauke nan ba ko yace a abun nufi nasibahu shine rabon da shaytan zai samu ya rude ka ya saka zunubi lauda ma aka da a ce ya dawwama tare da kai ban cire shi ba amma yanzu da na cire ba ka ba shi thumma ghasalahu fi tastin sai ya wanke zuciyar nan da ya fito da shi fi tastin a cikin wani masaki kama a ce dai ball haka ko haku ya ce mishi b-o-w-l haku ke karantawa masaki da container dai haka da ya zo da shi min zahabin daga sama ya sauka da shi na zinariya kun san hatta wani mumini in ya mutu ana sauka da likafa na aljanna ne a ɗauki ran shi eh wallahi wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi annabi ya faɗa kuma ba ƙarya ba ne hadisi da ingantacce da turaren aljanna yau din na ɗauki ran mumini to ya ji wannan ƙanshin kuma ya ji taushin turaren likafanin aljanna to amin to aka wanke shi da wannan tasa ɗin na zinariya wancan ɗastin ɗin kunga ya fassara shi ce ai ina in ko shi ne wani abin da ake sa ruwa tasan dai kenan ya wanke shi bi ma'i zamzam da ruwan zamzam dama ma'u zamzam lima shuriba lahu da abin da aka sha zamzam da shi Allah na yi thumma la'amahu sai ya dinke wannan kirjin da zuciyar da ya tsaga malaika jibril sai ya dinke shi yace ai aslaha mawdi ashaqqihi shaqqihi ko sai ya getta wurin da ya tsaga din na kirjin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma adahu fi makanihi ya maida zuciyar inda take kawai sai ya tafiya sai ya gama na shi aiki wanda a wannan lokacin yana hannun halimatu sa'adiyya ce da yaran nan da yake cikin suka zo da gudu suka ce mata ga abin da aka yi wa muhammad har annan sulasula ya rasu alaman ɗinkin nana har ya rasu alaman ɗinkin nana a kirjin shi suka ce an mishi kaza an mishi kaza kai suka ce ki duba yana tana duba ta gani a kirjin shi tabbas ba haka yaran nan yake ba sai ta tsorata ta ce kai ya zo ya mutu hannuna shiga uku rashin sani inda ni ne ai dole ki tsorata ki maida ko to amma da a ce Allah ya sa ta gane ai ba za ta yi bar gidanta ba da sannan ne ma za ta rike shi sosai kun fahimci magana to shine sai ta maida shi saboda ta tsorata na uku lokaci ne a'a minti biyu ta ce na uku ma ce ta hallar sahabati radiyallahu anhum bi hadhihi al-khaslat al-azima sahabbai masu daraja Allah ya dada su sun yi riko da wannan sun yi kwalliya ta halla sun yi ado suwa ne mun san ado ko mu ce shiga mai kyau to sahabbai sun yi kwalliya Allah ya kare da gare su bi halihi na hasala kwalliyan su sun yi shi ne da wannan ɗabi'a al'azima mai girma wacce ce ita salamatu sadr kyawun kubutan kirji ko fa'atna Allahu alal ansar ta yanda muka ji Allah ya yi kyakkyawan yabo ga mutanen Madina bi qaulihi da fadinsa da yace wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu kuma ba sa barin wani abu a cikin zuciyarsu na bukatuwa na kunci na daga abin da suka bayar wa yuthiruna ala anfusihim suna kuma fifita ƴan uwansu akan kansu walau kana bihim khasasa ko da suna da tsananin bukata na abin da suke ba ƴan uwansu kun ga fi kun ga salamatu sadr din kenan ibn kathir Allah ya masa rahama ya ce ai ba sa jin wani hasada a cikin zuciyarsu dangane da muhajirun ba sa jin wani damuwa dan maka ya zo ya fi su kuɗi a madina ko a jikinsu na daga abin da Allah ya fifita su da shi na su mutanen maka na matsayi dan sun fi kowa matsayi mutanen maka dan su ne suka fara ɗiban wahalan a karan fari la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa fatal ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du waƙatar da aka mutanen maka su ne a sama basharaf na ci gaba da suka samu da Allah ya ambace su da kuma matsayi in ana faɗin daraja sai an kawo almuhajir sanan al'ansar an gane ko na hudu ma da ce sarar ulama malamai sun tafiyar da rayuwarsu ala hadan nahjil qawim akan wannan daidaitan tsari na kubutar zuciya qala ibn al-qayyim ibn al-qayyim Allah ya masa rahama ya ce an shaykhi a yayin da yake bada labari game da malamin sa ibini taimiyya Allah ya ji kansa da rahama yake cewa ibini taimiyya din nan fa wa kana ba'du ashabihi al-akabir wasu daga cikin abokan rayuwansa manya masu shekaru ya kulu yana cewa wadittu anni li ashabi mithla li a'da'ihi wa khasumihi cikin waɗanda suke tare da shi suke cewa kai ni na so a ce abokaina ma sun yi daidai da makiyan ibn taymiya tammat kai ta shi ke dama ka gara ma da ce tammadin za su ji me ya faru ya za a ce aboki ya daidai da makiyin wani to ya shi ko makiyin nan ya yake tammatin nan gaskiya tammat ne tunda akwai wani abin a gaban Allah ya shirye ka kai ma ka zama dan jan kenan hadhihi hanya ba chatko wa ma kamfat to insha Allah sai to sai Allah ya kai mu sai yaushe kenan okay gobe ne ma ba insha Allah eh karfe biyu a'a ba gobe juma'a ba eh ga makai na majalisi ne ba wannan eh haka ne ko fahimci an da take nufi goben littattafai ne na majalisi haka ne karfe biyu zuwa zuwa hudu insha Allah shi wannan littafi yanzu sai Allah kai mu litini kenan saboda rana asabar da ladi kuma sai fatu hudu ne subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi shi kai ba mi karatu da yawa